الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب في صلاة الاستسقاء babi game da sallan neman ruwan sama al-istisqa'i shine dalabu suqya min Allah neman ruwa al-istisqa'i daga eh istisqa'i daga saƙa'un ne shayarwa ta'un din nan ita ake kira ta'un dalabi kamar istighfari ai dalabul magafirati shi ta'un dalabi ta'un ta nema nema abu to istisqa'i ai dalabu suqya neman shayarwa ya an kai fari ko gulabe da riyoji sun kafe to duk sai ai sai ai sai a yi sallah a yi addu'a domin neman shayarwa daga Allah. To, an sunanta sallah ya ce, Salatul istisqa'i babi game da hukunci-hukuncin sallar da hausa ana kiran sallar roƙon ruwa go? Ba dalla, to, da shi ba neman shayar roƙon ruwa, sallar roƙon ruwa. ya ce wasu latul istisqa'i sallar roƙon ruwa neman shayarwa sunnatun sunna ce tuƙamu wadda ake tsayarwa tuƙamu bi ma'ana tuf'alu sunna ce wadda ake aikatawa sunna ce wadda shari'a ta nemi ayata amma imam abu hanifa ya ce ba a babu salatul istisqa'i Allah shi gafarta mishi hadisai da yawa sun tabbatar da salatul istisqa'i annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta to kaga sai ya fara da hukuncin ta menene hukuncin salatul istisqa'i sunna sunna ce mai ƙarfi ya kharuju lahal imamu liman yana fita gare ta shi dai sai ya ce nasu ya kamata a ƙara da shi ko ya kharuju lahal imamu liman yana fita gare ta wannasu da mutane ashe tunda an gace yana fita ashe ba cikin masallaci ake yin ta ba irin sallar idi ce duk abinda as sunna bayan gari ake a fi sahara'i bayan gari can ake yin su masallacin idi na ake neman roƙon ruwa da liman da mutane sai su fita kama ya kharuju lil idaini kamar yadda liman ke fita domin sallar idi biyu dahawatan suna fita da hantsi kaga shine lokacin yin tako irin lokacin da ya halatta a yi sallar idi kaga da wurin yanta da lokacin yanta duk suna tarayya da sallar idi fa yusalli bin nasi sai ya sallaci raka'atayn raka'o'i biyu bin nasi da mutane raka'a biyu ce ya jaru fihi ma bil qira'a yana bayyanar da karatu cikin su kamar dai sallar idi ya ƙara'u yana yin karatu bi sabbi hismi rabbikal a'la yana karanta sabbi hismi rabbikal a'la ga raka'a farko ko abin da ya kama da ita bayan ya karanta fatiha wa wa shamsu wa duhaha sannan ga raka'a ta biyu ya karanta wa shamsu wa duhaha bayan ya yi fatiha ko abin da ya kama da ita ko wa fi kulli raka'atin cikin kowace raka'a sajadatani akwai sujuddai biyu wa raka'atun wahidatun da ruku'i guda kaga sabanin kenan salatul khawfi to ita sallah ce kamar yadda ake yin kowace irin sallar nafila haka ake yin ta raka'a guda sannan da sujuddai biyu ga kowace raka'a wai ta shahadu sai shi tafiya bayan yayi raka'o'in biyu wa yusallimu ya sallama to bayan an yi sallah sun mai yasta ƙabilun na sannan ya fuskanci mutane bai wajihihi da fuskarsa bayan an ƙari sallah sai ya fuskanto ya fuskanci mutane faya jalisu sai ya zauna jalsatan zama bayan an sallama sallah sai ya juya ya fuskanci mutane sai ya zauna faya zaɗin ma'annan nasu idan mutane sun ka natsu ƙama sai ya tashi mutawakki'an ala qausin yana mai dogara akan akan baka aw asan ko sanda ya dogara da wani abu in zai hudu ba fa hada ba sai shi hudu ba thumma jalasa sannan in ya kare hudu ba farko sai ya zauna thumma qama sannan ya koma tashi fa hada ba shi koma yin hudu ba ta biyu kamar yadda ake yi ga sallar juma'a nan sun yi tariya ga sallar juma'a amma sallar idi na haɗa muku abin da ya tabbata ga sunna hudu guda akai ba a biyu amma ita ma biyu mallamai kai amma dai abin da ya tabbata hudu guda ce jum'a ita adda hudu ba biyu da salatul istisqa'i fa idza faraga in ya gama hudu ba istiqbal alqibla sai ya huskanci alqibla fa hawwala rida'ahu sai ya juyar da mayafinsa an so liman in zai fita wurin sallar idi fita da mayafi sannan an so in za a fita sallar idi a gabatar da ayyukan alkhairi gabanin fita na farko duk wanda a gabatar da istighfari domin me ke kawo fari kaga fari musiba ce da wurin Allah ko to me ke kawo musiba ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathirin duk abin da ya same ku na kowace irin musiba ya same ku ne sababbiya abin da hannuwanku na aikata na laifi duk da yake Allah yana yafewa ga mafi yawan laifukan da hukai to kaga abin da ke jawo musiba laifukan na mutane ke yi to mataki na harko kayan ayi salatul istisqa a gabatar da istighfari na biyu wanda ya san yana da wani dan uwa wanda ba su da shiri ya zo ya roke shi gafara a daidaita shine mataki na biyu mataki na uku a gabatar da ayyukan alkhairi kama a yi azumi na kwana uku gabanin a ware hita wurin abin ga sannan a yi shi na suka a kawo sadaka masallaci don Allah da manzo Allah ƙadirawa to sai a nemi taimako mi a hikima wannan a kawo sadaka masallaci domin a taimaka ma mabukata wasu na nan da haci cike da riheni wani na can ko na abin da za a yi mai daka bai da to sai a neman mutane taimako domin daga cikin abin da Allah ke yaye musiba sadaka tana cikin abin da Allah ke yaye musiba saboda ita to sai a taimaka ma mabukata to waɗannan duk an so gabatar da su gabanin salatul istisqai sannan in za a fita kuma to a hita da tawali'u kada a sa tuwahi na alfarma amma kun ba can an kai ka samu ya mutsaccen raggadu da ka saba a tuwahi dai waɗanda yace kamar yadda an kace manzon Allah kharaja mutabazzilan eh mutakhashian mutawadi'an annabi ya fita yana mai tabazzuli tabazzuli shine sa tuwahi waɗanda ba na alfarma ba mutakhashian yana mai tsoron Allah mutawadi'an yana mai kankantar da kai a hita da tawali'u duk mai mota ya aje mai mashi ya aje a tahi ƙasa a hita da tawali'u ana taya ana istighfari ina fatar kun fahimta to an ka zo sai a yi to ina yake to bayan liman ya gama sallah da mutane sai ya yi musu huduba guda biyu bayan ya ƙara huduba sai ya fuskanci alƙibla fa hawwala rida'ahu sai ya juyar da mayafinsa sai ya fita da mayafi su ma mutane an so kowa ya fita da mayafi a lullaba mayafi in liman ya juyar da nashi su ma su juyar da nasu yaya ake juyar da mayafin ya ja'alu yana sanya ma alaman kibihil aymana abinda a bisa kafaɗar dama alal aisar ya mai sai akan kafaɗar hagu wa ma alal aisar abinda a bisa kafaɗar hagu alal ayman alal ayman ya mai sai bisa kafaɗar dama haka ake juyar da mayafin kenan juyar sai ɗaya zai yi abinda a gehen ga ya dawo gehen ga na gehen ga kenan in ya lulluɓa shi haka to ya juyar da shi ciki ya komo bai shikenan me a hikimar juyarwa malamai sun kace tafa'uli ne ake yi Allah ya juya mana da wannan hali na fari ya kawo mana ruwan sama eh to ina yake wala ya kalibu zalika ba zai juyar da mayafin gaba ɗaya ba ma'ana ya ɗauku sama ya mai suwa ƙasa ya ɗauku ƙasa ya mai suwa sama a'a juyar suwa ɗaya zai yi abinda aka faɗa dama ya dawo hagu na ka faɗa dama ya dawo kaga kenan juyar sai ɗaya zai yi kun fahimci juyar suwat to wal yaf'alin nasu mithlahu suma mutane su aikata kwatanci ne kaga kowa an so ya fita kenan da mayafi eh wa huwa qa'imun liman zai yi haka yana tsaye wahum qu'udun su ko mutane za su juyar da nasu suna zazzaune thumma yad'u kadhalika sannan dada bayan an juyar da mayafi sannan sai liman shi addu'a kamar haka nan yana addu'a mutane na amin zai yi addu'a bayyane mutane na amin suna cewa amin to insha Allah ta'ala a yi ta yin haka nan za a samu ruwan sama ko thumma yansarifu sannan sai ya juya wa yansarifuna su masu juya ma'ana sai su wace sai a komo gida to ya an ka fara kun ba za a daina ba sai an samu ruwan sama sannan ka ga an yi tayi an yi tayi ba ai ruwa ba a ce Allah bai amsa addu'a ba akwai sanda annabi yayi wata guda jere da juna yana salatul istisqa ba ai ruwan sama ba wata guda shi yasa sai mai askari ya ce to abinda yafi yan akwai kiristoci da wasu maguzawa ga garin duk fari ba ya shafe su ba su ma su yi tasu al'ada amma in za a fita a fita tare da su hita tare da musulmi kada a ce musulmi su hita yau su ko su hita gobe ko ko musulmi su hita da sahi su ko su hita da mareci don abin da aka gudu ko in su da aka gudu kaddara aka gudu musulmi sun yi addu'a yau ba a yi ba kirista su yi gobe a yi su ce addu'a su Allah ya amsa ba an shi ta musulmi ba amma a hita tare sai a ta yi duk a su su yi abin da suka yi muku mu yi sallah ina fatar kun fahimta to sannan in za a hita ana fita da dabbobi da tsofaffi da yara ƙanana duka da mata tsofaffi amma mata budare ba a sunnanta sallar rukun ruwa ba gare su domin su fitina ce dama kuma fitinar ta anna ana neman gudu gare ta ko to madalla amma tsofaffi waɗanda ba su da shawa ba a shawarsu to babu lahi su hita da yara ƙanana waɗanda ba a fara shawarsu ba duka a hita da su wurin har da dabbobi duk a kora duk a tahe da su to yana yake wala yukabbiru fiha liman ba zai yi kabbar bari cikin ta ba ita salatul istisqa ko ko hudu ba salatul istisqa kamar yadda yake yi ga sallar idi ba akwai kabbar bari ba ga idi maimakon kan barbari istighfari ake yi cikinta in yana hudu ba ya yawaita istighfari su mamu suna amsa istighfarin suna istighfari wala fil khusufi hakan ga babu kan barbari ga salatul khusufi sallar shafi hasken rana gayar takbiratul ihrami in bancin kabbara harama wal khafdi da kabbara ta dukawa wal raf'i da kabbara ta dauka kowa kamar in zai duka ga ruku'i ko in zai duka ga sujuda ko in zai ɗau kuwa daga ruku'i ko in zai ɗau kuwa nan duk ba an shar'anta kabbar bari ba to in bancin su babu wasu kabbar bari wala adana fiha babu kiran sallah ga salatul istisqa wala iqama babu iqama wannan shine salatul istisqa kamar yadda ya kawo sallar roƙon ruwa kenan an saba a yi kwanaki ana roƙon ruwa ba a yi ba sannan an saba ranar da an kai annabi yana bisa mumbari ran juma'a yana faɗo ba sai wani ba kawai ya shigo ya ce manzon Allah dabbobi sun mutu mutane sun galabai ta hanyoyi sun yanke ba a tahe ta saboda babu ruwan sun roƙi Allah sai annabi ya yanke faɗo ba ya ɗaga hannuwa ya yi addu'a ya yi addu'a anas ɗan malik karoto hadisin ya ce wala annabi shuɗo da bisa mumbarin nan ba sai da nan take sai na ga da sama fau take babu girgije sai ga wani ɗan girgije sai ga giragizai sun ka taru sai aradu sai walƙiya sai an ka gwace da ruwa annabi shuɗo da bisa mumbarin nan na hudu ba sai da na ga ruwa na zuba ga geme ne ka san masallacin annabi abin ga tsumojin dabino ne an kai rufin da su an ka da hakukuwan dabino don haka ana ruwa ruwa ya kai an ka yi to da an ka gwacce kuma haka an ka yi sallan nan cikin ruwan an ka koma har sati ya kewayo ba a sassanta ba sati ya koma kewayowa sai ya koma to ya ce manzo Allah hanyoyi sun koma yankewa ruwa sun cika ko ina roki Allah ya ya dan sai annabi ya kama hawala yana wala alaina duk inda annabi ya haka sai an ga girgije ya yanke yayi can sai ga can cikin dazuzzuka ana ruwa amma munan Madina ta koma kama abin ga eh don haka mashi'a ce ta ubangi ka aga an yi kwanaki ana ya ce to ga kunan kun ta yi ba a amsa ba sannan yan kuma an kai hari kuma daga cikin roƙon ruwa kaga sallah sallar roƙon ruwa to kuma ana addu'a ba tare da sallah ba yan an kai hari sai a zuwa iskan wani mutumin kirki wanda ake neman Allah na amsa addu'a ta sai a roƙe shi ya addu'a kamar yadda hadisi ya nuna mun kasance muna muna roƙon ruwa da annabi sadda yana raye to sadda bayan ya mutu sai mun ta inda amminai abbas ya ake roƙon ruwa da annabi sai a ce annabi muna addu'a sai shi addu'a don haka ya halatta kuma a yi addu'ar roƙon ruwa ba tare da an yi sallah ba kamar yadda shi wancan ba kawai da ya shigo ya ce annabi ya addu'a bisa mun bari ya yi addu'a kaga ba a yi sallar roƙon ruwa ba yawa sannan kuma ya halatta a yi sallah a yi addu'a to kayan ta faru sai a yi ƙoƙari a kauce ma abubuwan da ke kawo farin sabon Allah da cin amanoni da sauran abin da ya zalunci zalunci suke kawo fari Allah shirye shi mu madallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk